الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 19 ga watan biyu shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ya zo masallaci mai na'am sallar asu ba? to a takaice lokacin da ka zo ba a tada ikama bugu wai tambayar dan uwa shine mutum ya zo masallaci a lokaci kuratacce wai tahiyatul masjid mutum zai kula da zai shagala da ita ko kuma irin nafilfilin da ake kiransu arrawatib abinda muke so mu gane ita tahiyatul masjid an shar'anta ta ne ga wanda ya shiga masallaci da nihin zama baya halatta ya zauna face sai yayi raka'a biyu amma ka zo lokacin sallah ta farilla ko kuma misali sallar asuba ce ka zo masallaci baka yi raka'atul fajr to ba magana tahiyatul masjid wannan raka'atul fajr idan kai shikenan amma in kai tahiyatul masjid to dole sai ka tashi kai rak'atul fajr dole sai ka tashi kai rak'atul fajr dan haka misali idan mutum zai yi nafilfilin da ake kiran su wannan arrawati kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sallar asuba ko ko mu ce kafin sallar azhar akan yi raka'a hudu bayan azhar ayi biyu sannan bayan magarba a biyu bayan isha a biyu kafin sallar asuba a biyu misali ka zo lokacin azhar idan kai wannan nafila wanda ake kiranta arrawati ba sai ka yi tahiyatul masjid ba na'am
wai in zai kai sanka a dukiyar da yake da shi har abin da ya zamanto bashi ne a hannun mutane zai sa lissafi wai misali idan mutum ya tashi fitar da zakka zai lissafa ya ƙididdiga gaba ɗaya da abin da ya mallaka a hannunsa da abin da yake bin wasu bashi ko kuma iya abin da yake hannunsa zai lissafa ya fitar masa da zakka bashi ana lissafawa da shi amma bashin da ake da tabbacin dawowar shi wanda ka saba mu'amala da wasu yau da gobe kakan ba su kaya ƙarshen sati su zo su yi balas ko ƙarshen wata su zo su yi balas ko kuma kai ma'aikaci ne ko kuma mu ce ɗan kwangila ne ka yi ma gwamnati kwangila kana jiran kuɗinka wanda shi bashi na gwamnati tabbas ne sai dai a jima ba a biya ba to duk irin wannan bashi wanda kake da tabbacin dawowar shi to wannan in ka tashi lissafa zakka za ka lissafa da shi amma duk bashin da ba ka da tabbas a biya ka ba a biya ba allahu alam to wannan ba za ka lissafa da shi sai ka fitar da zakkar abin da yake hannunka shi wannan bashi ran da ya shigo hannunka ko bayan shekara goma ne zakkar shekara ɗaya ta za ka hudda masa an gane ko zakkar shekara ɗaya ta za ka hudda masa don haka dai mu gane cewa sai bashin da ake da tabbacin dawowar shi shine ake lissafawa da shi na'am wai misali mutum ne ya auri mace kafin ya shiga ɗaki da ita allah ya masa rasuwa iyami yake kan ita wannan mata iya abin da yake gare ta abubuwa ne guda uku abu na farko sadakin da ya yanka mata gabaɗe ta cinye shi wanda abu ne tabbatacce a shari'a da zaran an ɗaura auren ka da mace to abin da ka yanka na sadaki ta ci rabi ko a lokacin nan ka ce ka sake ta abin da ka biya na sadaki rabinsa ne za a dawo maka da shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-musini wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم illa an yi afuna au ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah to amma da zaran mutun ya shiga daki da mace to ta ci sadaki gaba daya haka nan in mutuwa ce Allah ya masa to dole za a cike mata sadaki shine kaida malamai suke cewa al-mautu kaddukhuli ita mutuwa tamkar shiga daki ne domin ba abin da ya sha makance tsakanin shi da shiga daki da amaryarsa face mutuwa don haka sai a cike mata sadaki gaba daya abu na biyu kuma na kanta idda ta takaba wata hudu da kwana goma a matsayin ta na diya me yasa saboda wannan da Allah ya masa rasuwa mijinta ne an gane ko sunan mijinta ne duk macen da Allah ya ma mijinta rasuwa ita ko Allah ya dora mata takaba wata hudu da kwana goma kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul baqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة da haka wannan aya tana tabbatar da cewa na kanta ita wannan mata wato idda ta takaba tsawon wata hudu da kwana goma sannan abu na uku gado kuma dole a raba da ita saboda shi wannan mamaci matsayin matar shi take saboda an daura aurensu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wala hunnan rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai irin haka ya taba kasancewa a zamanin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wani ya zo ya masa tambaya mace ce ce an ɗaura mata aure kafin mijinta ya shiga ɗaki da ita Allah ya masa rasuwa aka tambaye abdullahi dan mas'ud menene matsayin sadaki menene kuma maganar idda menene maganar gado ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yadda sai da ya kwashe tsawon wata guda yana kai kawo akan wannan mas'ala ba shi da wani dalili wanda zai iya yanke hukunci a kansa a ƙarshe da aka matsa masa aka yi kai kawo ya yi iya ijtihadinsa ya ce ita wannan mata sadaki ya ce a cike mata gaba ɗaya ta ci sadaki ya ce kuma na kanta idda ta takaba ya ce kuma gado hallo dole a raba da ita a lokacin nan sai wani ya tashi a majalisinsa sai yake cewa wallahi yadda ka zartar da wannan hukunci ya ce wallahi a gabana mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yanke wannan hukunci ga wata mata wadda ake kiranta birwa bintu washe ita ma an ɗaura mata aure kafin miji ya shiga ɗaki da ita Allah ya masa rasuwa aka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ta ci sadaki gaba ɗaya kuma na kanta idda ta takaba kuma aje a raba gado da ita ibn mas'ud ya ringa jin daɗi yana farin ciki yana murna yake cewa wallahi ya ce ban taɓa farin ciki da jin daɗi a rayuwata ya ce sama da yake cewa sama da farin cikin da na yi a wannan lokaci ya ce sai lokacin da Allah ya azurta ni da musulunci kuma kafin haka yake faɗa ya ce ba a taɓa zo mashi da wata matsala mai nauyi irin wannan tambaya to don haka dai a takaice ta ci sadaki gaba ɗaya kuma na kanta idda ta takaba sannan kuma wato za a raba gado da ita inda an riga an daura aure darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna je cikin kitabul jihadi wasiyar mun tsaya ƙarshen babi na 182 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah yu'ayyidu dina lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka na karfafar wato musulunci bin rajulil fajir wato da mutum wanda yake lalatacce lafazin fajir kar mu manta bayani ya gabata an ciro shi ne daga alfujur idan aka ce alfujur shine mujawazatul haddi ketare iyaka don haka malalaci shine ake kira fajir shine yace lalle ubangiji ta'ala na karfafar wannan addini bin rajulil fajir wato da da mutum wanda yake malalaci shine anan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa shahidina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun halarci wani yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala li rajulin mimman yadda il islam manzon Allah sai ya faɗa ga wani mutum daga cikin wanda ke da'awar wato musulunci ma'ana mutumin da ke kirarin shi musulmi ne maza Allah sai ya ce haza min ahalin nar wannan mutuma da kuke gani maza Allah ya ce dan wuta ne falamma hadar alkitab an gane ko wannan gaba da ya ce haza min ahalin nar wannan dan wuta ne alama ce daga cikin alamomin da ke nuna gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin wannan al'amari ne na gaibu ba da labari game da al'amari wanda yake na gaibu sai ta hanyar wahayi wahayi ko ya takaita ga annabawa da manzanni saboda sanin ainihin dan wuta wannan sai ta hanyar wahayi an gane ko ko kafiri ne yake raye ba za ka iya cewa ba wannan dan wuta ne saboda baka san mata me zai cika tana iya yiwa ya cika da imani tana iya yiwa ya cika da kafirci amma ba laifi ba ne ba ka faɗa mai aiki kaza dan wuta ne wannan kenan a dunkule mai aiki irin kaza dan wuta ne to shine Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa falamma hadaral qital lokacin da yaki yakan kama aka fara gwabzawa tsakanin muminai da makiya qatalar rajulu kitalan shadida wannan mutumin wato ya yaki abokan gaba yaki wanda yake mai tsanani ya yi abin a zo a gani ya nuna jarumta da sadaukanta fa asabat hujaraha wato rauni sai ya same shi fakina ya rasulallah sai aka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa allazi qulta innahu min ahlin nar wannan mutumin da ka faɗa ka ce dan wuta ne fa innahu qatala al-yawma qitalan shadida a yau fa yayi yaki yaki wanda yake mai tsanani wa kad mata amma Allah ya masa rasuwa fa qala sai manzon Allah ya ce ilan nar ai ya tafi zuwa wuta ƙada sai abu huraira yake faɗa faka da ba'abun nasi an yarta wasu daga cikin jama'a wanda ke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya ma kusa ya yi shakka yaya za a yi mutumin nan wanda ya yi irin wannan gumurzu a ce kuma ɗan wuta ne fa bainamahum ala zalik yayin da suke kan haka izqila innahu lam yamut sai aka zo aka faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce masa maganar nan ta ɗazu cewa ya mutu jita-jita ne an gane ko amma bai mutu ba walakin na bihi shirahan shadida sai dai tare da shi akwai rauni mai tsanani mummunan rauni falamma kana minan lai yayin da dare ya kasance lam yasbir alal jirahi sai ya kasa jurewa ya dau haƙuri akan raunin da ke tare da shi raɗaɗin ciwo ya addabe shi sai ya kasa jurewa faƙatala nafsa sai ya kashe kansa ta yaya ya kashe kansa kamar yadda wata riwaya ta bayyana ya kafa takobinsa tsinin yana kallon sama ya ƙura sai ya kahun masa a nan ƙirjin shi ya fito ta baya fa ukubira nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi zalik sai aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari game da abin da ya aikata fa qala sai manzon Allah ya ce Allahu akbar yayi kabbara domin wato shine mamaki game da girman al'amari wanda bayani ya gabata idan lamari ya girmama abu wanda yake ya kai a matukar al'ajabi to kabbara ake yi shine asali kabbara da ake yi a gun wa'azi ko kuma a cikin huduba in limami ya ambata wani abu wanda yake mai girma ba laifi ba ne ba a yi kabbara ko a ce subhanallah amma ba duk abin da mai wa'azi ya faɗa in aya ya ja kafin a fasa aya ma sai ka ji kawai an kwashi kabbara to wannan sabanin karantarwar magabata ce maza Allah ya ce Allahu akbar sai ya ce ashadu anni abdullahi wa rasulu ina shaidawa ina tabbatarwa lalle ni bawa ne na Allah kuma manzansa ne sun ma'amara bilalan sannan manzan Allah sai ya umarci bilal fanada finnas ya yi shela a cikin jama'a innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima cewa ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama sai rai wadda take musulma an gane ko sai rai wadda take musulma ita kadai ce za ta shiga aljanna a gobe kiyama amma duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala hara aljanna haramun kinsa ce shine yace innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslima kusan da cewa ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama face rai wadda take musulma sai yace wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul fajir lalle ubangiji ta'ala na karfafar wannan addini da mutum wanda yake malalaci hadha huwa mahallu shahid Allah na karfafar wannan addini da malalaci wato daga cikin mutane to don haka kasancewar shi wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin makama ta khawarij da su mu'tazila na cewa duk wanda ya aikata aikin sabo laifi babba ya mutu to makomarsa wutacci su khawarij in dai ka aikata babban laifi to kana raye ma kwata-kwata ka fita daga cikin musulunci amma su almutazila suka ce huwa bainal manzilataini yana tsakanin matsayi guda biyu shi ba musulmi shi ba kafiri ba amma in ya mutu suka ce mun kwatsa ma kawari kenan dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta har abada to amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a aikata babban laifi baya fitar da mutum daga cikin musulunci kuma aikata babban laifi mutum ya mutu ba tare da ya tuba ba baya dawwamar da shi a cikin wutar jahannama ko da Allah ya shigar da shi wutar ba zai dawwama ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a domin dalilai sun wuce a lissafa ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da cewa aikata babban laifi baya fitar da mutum daga cikin musulunci don haka ita irin wannan mummunar aƙidar ta yaɗu a cikin jama'a ta musulmi ba tare da sun yi sani ta ina suka kwaso wannan aƙida na cewa wanda ya mutu wanda ya kashe kansa kafiri ne ko wanda ya kashe kansa ɗan wuta ne a nan da manzan Allah ya ce innahu min ahadin nari lalle yana daga cikin 'yan wuta ma'ana yana daga cikin waɗanda suka cancanci shiga wuta an gane ko saboda wannan laifi nashi laifi ne babban laifi ko shi yake cancanta ma bawa wuta shiga wuta babban dalilin da yake tabbatar da cewa duk wanda ya aikata babban laifi ya mutu ba tare da ya tuba ba to dole a mai da lamarinsa zuwa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayin bawansa ne in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa in ya so kuma ya rangwamta masa laifinsa ya kai shi aljanna kai tsaye hadisin ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari ubada Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu bayi kuni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala taznu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله fahuwa ilallah in sha'a fa'an huwa in sha'a aqabahu bazan Allah yace ku yi mubaya'a da ni akan ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba za ku yi zina ba za ku yi kisan kai ba za ku zo da wani yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku kuma ba za ku saba game da duk wani abu wanda yake ma'aruf abinda aka ce ku yi ko ku daina manzo Allah yace duk wanda ya cika da wannan alkawali ladan shi na ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ya yi sata ko ya yi zina ko ya yi kisan kai aka zartan masa da haddi maza Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa shine kankarar laifin sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan ya yi sata ko ya yi zina ko ya yi kisan kai Allah ya rufa masa asiri ba a camke shi ba ya mutu akan haka manzo Allah yace fa huwa ila Allah lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in ya so yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu in ya so kuma yayi masa hukuma to dan haka karkace wannan hadisi hujja ne akan duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne a wannan aqida ce ta khawarij ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin mai laifi iya abin da yake a kanmu mu jama'a ta musulmi za mu yi masa wanka yadda muke wanke kowane musulmi namu mu yi masa likkafani mu yi masa sallah mu kai shi makabarta tamu ta musulmi mu binne shi kuma mai masa addu'ar Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya haskaka kabarin shi ya sa aljanna ce makomarsa kawai dan abin da za a dan sassauta a dan ja baya game da yi masa sallah in za a yi masa sallah shugaba mai daraja ba zai wuce gaba ya ma gawar shi sallah sai a nemo wani malami can daban wanda ba a san shi ba koyayye ya yi masa domin a yi aljan ubainar husnaye hada tsakanin kyawawa guda biyu domin nisantar gawarsa ga wanda yake shugaba na jama'a to wannan zai zame ma sauran jama'a wa'azi su san cewa ga laifin da yi har ma shugaba ya kaurace ma gawarsa amma ko da ya kaurace masa to sai ya yi masa addu'a haƙƙi ne ya masa addu'ar Allah ya gafarta masa kamar yadda shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa ya yi bayani ya ce shi ma domin limamin shugaba ya haɗa tsakanin kyawawa guda biyu ƙaurace ma gawar da ya yi wannan matsayin wa'azi ne ga jama'a kamar yadda manzon Allah yake kaurace ma ga wadda take akwai nauyin bashi a kanta domin jama'a su tsawatu game da hadarin bashi sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwan ku salla to amma maganar cewa dan wuta ne wanda ya kashe kansa wannan aqida ce ta khawarij ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace kuma me yasa mutumin da ya kashe wani ba a cewa ya mutu kafiri ran wani ran shihin ta wani duk rai rai ci don haka makasudin da ya zauwa da wannan hadisi shine don malam ya nuna mana cewa idan aka samu shugaba wanda yake kokarin ba musulunci kariya yana kawo gudunmuwa game da ci gaban musulunci amma sai ya kasance ba adali ba ne azzalimi ne malalaci ne to kar a watsar da wannan amfani da yake ma musulunci a fito a yi masa zanga-zanga a yi masa tawaye an gane ko wannan iya lalacinsa wannan na kan shi an gane ko iya abin da yake na lalaci ba zai shafi kowa ba kan shi yake ma amma wannan gudunmuwa da yake kawo ma musulunci to amfanin da yake ma musulunci ba za a watsar da shi a ce an yi masa tawaye ya halatta shi yasa malam ya zo da wannan hadisi kenan don kar a yi zaton cewa amfanin da yake ma musulunci ana iya watsarwa saboda shi malalaci ne kaga dai a nan kasancewar wannan da ya fita ya da shi aka fafata amma ga yadda al'amarin shi ya kasance a ƙarshe za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدوركي قال حدثنا بن ألي هو إسماعيل ابن إبراهيم أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرأة ففتح الله عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وقال وإن عينيه لتذرفان malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya naɗa kansa a matsayin shugaba a fagen daga shi ya naɗa kansa a matsayin kumandan yaki min gairi imra ba tare da wato an naɗa shi ba da ya aka yi gumurzu aka yi gumurzu ya ga cewa ya iya ja gaba to kawai ya ja jama'a ya naɗa kansa lokacin da kenan shi kumandakin da shugaba ya naɗa shi kenan ya zamanto babu shi to mutumin da ya nada kansa lokacin da ya ji tsoron makiya don kada wato su murkushe muminai sai ya ga cewa shi yana da ƙoƙarin da zai iya naɗa kanshi ya jagoranci wannan tawaga ta yaƙi menene hukuncin wannan naɗa kansa da ya yi ko bai yi ba shine anan malam ya yi babi ya bar shi kofa buɗe bai yanke hukunci ba cirayi babu manta ammara baban da ke bayani game da mutumin da ya shugabantar da kansa fil harbi wato a fagen daga ya naɗa kanshi a matsayin kumanda min gairi imra ba tare da wato naɗawa ta shugaba idan kafa da aduwa amma sharaɗi idan ya ji tsoron abokan gaba kenan kar su murkushe mominai shi ne malam sai ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa khaɓaɓa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a manzan allah ya hau mimbari ya yi huduba ya tsaya cikin jama'a ya yi huduba idan aka ce huduba shine dai budawa da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinshinawa sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sakon da ake nihin isar ma jama'a ya biyo baya shine a takaice kudu ba kenan faƙada sai manzon Allah yake faɗa ga jama'a yana ba su labari yana cewa aka zarra ya ta zaidu ya ce zaidu guna harisa an gane ku shine ake ne zaidu guna harisa wato ya riki tutar yaƙi fa'usiba sai aka kashe shi zumma a kaza ha jafaru bayan shi sannan jafar ibn abi talib ya karɓi tutar fa'usiba shi ma aka kashe zumma a kaza ha abdullahi ibn rawaha sannan abdullahi ibn rawaha ya karɓi tutar ya ci gaba da fafatawa fa'usiba shi ma aka kashe wanda wannan wani yaƙi ne daga cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran shi ghazwatul mu'ta wanda kafin a fita yaƙin manzon Allah ya nada Zaid ibn Harisa cewa shine a matsayin jagoran yaƙi manzon Allah ya ce in Allah ya kaddara an kashe ka manzon Allah ya ce to Ja'far ibn Abi Talib manzon Allah ya ce shi na nada in babu ja'afar manzan Allah ya ce na nada abdullahi ibn rawaha su uku manzan Allah ya ayyana in ba wani gawa ne in ba wani gawa ne to lokacin da aka fita fagen daga ana fafatawa can sai aka kashe zaid ibn harisa da aka kashe zaid ibn harisa labari kai tsaye wahayi ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an kashe zaid ibn harisa manzon Allah da ya fito cikin jama'a ya faɗa musu manzon Allah sai yake cewa istaghfiru lahu ku roƙa masa gafara ta ubangiji kamar yadda riwayar wadda take cikakka mai tsawo Sheikh Nasir Albani ya zo da ita a cikin ahkamul jana'i manzon Allah ya ce istaghfiru lahu ku roƙa masa gafara wanda wannan gaba tana nuna mana idan mutum Allah ya masa rasuwa to addu'ar da ta dace a yi masa shine roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala kaga manzo Allah ya yi istaghfiru lahu ku roƙa masa gafara to dan haka koda an zo gun jana'iza ana jiran isowar gawa domin a kai ta makomarta to addu'ar da ya dace jama'a su yi in ma addu'ar za su yi shine a yi masa addu'a ta wanda ta wanda ta kunshi roƙon gafara amma sabani a yau idan aka zo ana jira kafin gawa ta zo sai ka ji wani ya tashi yana raba addu'a cewa hailala ake ja wani ya ce a bismillah ake ja wani ya ce bismillah da kulhuwallahu ake ja ko kuma mai dama-dama ne ma zai ce wai istighfari ake ja to hailala ake ja ina aka samu ta don ka shekara kana hailala kanka kamawa ba shi ba mamacin kama kuma wannan abu ne ka zo da shi wanda ba ya da asali a cikin addini bid'a ne ko cewa kul huwallahu ake ja ko bismillah ake ja dama daman ne a ce istighfari ake ja ita ma istighfarin da ake ba mamacin ba ake ma in kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kanka ne kake roƙa ma gafara ita kin ma kuma babu wani dalili da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa a raba ma jama'a lalle ya nuna mana abinda mamaci yake da bukata tsananin bukata in Allah ya masa rasuwa shine a yi masa addu'a ta roƙon gafara in ka faɗa so ɗaya Allah ya gafarta masa kabiya in za ka yi ta yi har ku kai shi ku binne wannan kuma ba laifi ba ne ba to shine da aka kawo yakon cewa jafar wannan zai dubuna harisa Allah ya masa rasuwa manzan Allah ya ce ku roƙa masa gafara sannan manzan Allah sai yake ce musu jafar ya ɗauki tuta zuwa jima manzan Allah ya ce shi ma an kashe shi shi ma ku roƙa masa gafara manzan Allah ya ce wannan abdullahi bin rawaha ya ɗau tuta ana cikin yi ana yi shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa manzan Allah ya ce shi ma an kashe shi ku roƙa masa gafara ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير imra sannan manzo Allah sai yake gaya ma jama'a yace Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta amma ba tare da an nada shi ba fa fataha Allahu alaihi ubangiji ta'ala sai ya bashi galaba aka yi nasara akan abokan gaba manzo Allah yace wa ma yasurruni annahum indana ko kuma ma yasurruhum annahum indana manzo Allah ya ce wallahi ba zai faranta min rai a ce waɗannan kumandodin nawa guda uku a ce yau suna tare da mu ana manzo Allah ya ce wallahi ba zai faranta min rai ba saboda shahada ce suka samu a ce wai suna tare da mu ya ce wallahi ya ce ba zan ji daɗi ba ba zan yi wani farin ciki ba don haka wannan abu da ya same su wannan matsayi ne Allah ya ɗaukaka su ba abun bakin ciki ba ne ya ce ma ya surru ni annahum indana ko kuma ma ya surruhum annahum indana su kansu a karan kansu wallahi ba za su yi farin cikin cewa suna tare da mu wannan mutuwar ita ce tafiye musu alkhairi da rayuwar da za su yi saboda Allah ya faɗa mana wala ta hasaban nan lazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سيتي وإن عينيه لتذرفان yace lokacin da manzon Allah yake mana wannan bayani yace wallahi yace idanunsa suna zubar da hawaye suna zubar da hawaye wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu halaccin kuka na zubar da hawaye a sababin rashi da aka samu wannan shi halaka ne kukan da yake haramun na daga murya kuka na daga murya na wayyo Allah wayyo mu mutumin lalace wannan shine haramun laifi ne babba daga cikin manyan laifuka to dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin fa'idantar da mu a duk lokacin da aka samu irin wannan yanayi kumandan kin yaki Allah ya masa rasuwa in babu wanda ake na'ibi an gane ko in dai kafin a fitar fagen daga ba a ayyana cewa ga wanda zai maye gurbin in ba wannan to a nan duk wanda ya ga zai iya jagorantar wannan runduna to ba laifi yana iya hada yana iya nada kansa yana iya nada kansa ya ja wannan tawaga ta yaki in ya nada kansa wannan tawaga ta bishi to shikenan ya zama shugaba kamar yadda wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu shine kamar yadda wato malamai suka tafi akan cewa duk wanda jagorantar jama'a ya ayyana a kansa amma ya zamanto akwai wahala a je a ga shugaba domin ya naɗa shi saboda tafiya ce mai nisa babu wani al'amari wanda yake akwai wahala to wannan jama'a in sun yarda sun amince to kai tsaye ya zama shugaba an gane ko in ganin shugaba wanda zai naɗa shi kenan kamar ana cikin wani yanayi to wanda ya ga ya cancanta game da wannan ɗaukan nauyin jama'a jibintar lamarinsu kenan in har ba a iya samun damar da za a je a faɗa ma shugaba in ya naɗa shi to in kuma bai naɗa shi ba to a lokacin nan wannan naɗa kan shi da yi wannan ya tabbata kenan kuma dole a yi masa ɗa'a kamar yadda kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abin da malaman malikiya suka ce idan mace ya kasance ba ta da alwali Allah ya kawo ta wani gari tana rayuwa ta samu miji tana so a ɗaura mata aure ita kwa ba ta da wani waliyinta kaga ai shugaba shine waliyinta fa sultanu waliyu man la waliyala to sai ya kasance zuwa aje a ga shi shugaban ya ba da izini akwai wahala shi sarkin da za a je ya ba da izinin to a nan in aka samu wani daga cikin ɗaiɗaikun jama'a ya ga cewa shi ya iya jibintar wannan alwalaici to in ya jibinta ya ɗaura mata aure ya yi shi ne a nan malamai suka ce a ƙarƙashin wannan hadisi hallo in limamin juma'a ya fake an yi katari jama'a sun hada a masallaci limami bai zo ba to jama'a sai su ga wane ne ya dace kawai sai su dora shi kan munguri ya yi hudu ba in ya so ya jagoranci jama'a wanda suka ga ya cancanta in wani ya kure ya hau mimbari suka ga ya cancanta suka kyale ta wannan sun yarda amma in suka ga bai yarda ba ba su bai cancanta ba to suna iya sauko shi su dora wanda suke ganin ya cancanta باب العون بالمدد قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وذكوان وأسية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء يهدب يهدبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر مؤونة فغدروا غدروا بهم وقتلوهم فقنت شهرا يدعو على رجل وذكوا وذكوان وبني لحيان قال قتادة وحدثنا أنس رضي الله عنه أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wato neman taimako bil madad cewa ƙari wato mayaka idan aka ce almadad kenan shine kamar yadda a turanci ake cewa ramfor wanda za a kawo kenan su kara muku karfi shine ya ce babu la'auni bil madad kenan baban da ke bayani game da wato halaccin neman taimako bil madad wato da daɗin wasu mayaka waɗanda kenan za su kara muku karfi shine anan malin ya zo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atahu ra'ilun wa zakwan wa usayyatu wa banu lahayan wato waɗannan jama'a sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune wato banu ra'il da banu zakwan da usayya da su da banu lahayan dukkan su waɗannan kabilu ne jama'ar su suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faza'amu annahum aslamu suka raye cewa sun musulunta ashe a hakika ku ba musulmi bane ba faza'amu annahum aslamu suka raye cewa sun musulunta domin ita kalima ta faza'amu an ciro ta ne daga azzam wanda galibi kalima ta azzam suna amfani da ita ga abin da ba gaskiya ba amma wani lokaci akan yi amfani da ita akan fada wadda take ta gaskiya kamar yadda a hadisin balaraban kauye wanda ya zo guma zan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jakadanka ya je mana faza'ama ya rai cewa Allah ne ya turo ka da wannan addini shine ya ce Allahu arsalak shin haka ne Allah ne ya aiko ka kaga anan faza'ama bi ma'ana kenan qala kenan ba ana nihi ba magana wadda take ta karya kuma sannan abu na uku suna amfani da ita akan abin da babu tabbas to shi na nan ya ce faza'amu sun raya annahum aslamu cewa sun musulunta wasta mabduhu suka nemi cewa manzon Allah ya daɗe su da wasu mayaka ala qaumihim domin su je su yaƙi jama'ar su kenan su dawo da su zuwa musulunci suka nemi manzon Allah ya daɗe su da wasu mayaka فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار manzon Allah sai ya daɗe su da mutum saba'in daga cikin mutanen Madina manzon Allah ya zaro wasu mayaka mutum saba'in manzon Allah ya ba su ya ce maza a tafi fala anas anas Allah ya kara masa yadda ya ce kunna nusammihimul qurra waɗannan mutum saba'in da manzan Allah ya ba su abinda muke kiransu shine mato makaranta kenan makaranta ya haɗi gona bin nahari iya aikinsu a cikin yini su je bayan gari kan duwatsu su yo itace su kawo gari su saida zuwa suke su je su yo itace wani sallo na billai dare kuma a kwana ana sallah su ne kenan ahalus sufa waɗanda suka tare a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda galibin su muhajiru ne amma akwai yan madina cikin yini su je su yo kan itace su kawo gari su saida in dare yayi kuma a kwana ana sallah kaga dai anan abin da ya kamata mu fahimta sana'a wajibi ce domin mutum ya kare mutuncinsa ya biya bukatun shi na rayuwa in dai mutum takamar daraja da matsayi yake bai kai ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ba su zama baci ba zaune kowanne yakan tashi ya je ya nemi abin da zai yi domin ya biya bukatunsa ya kare mutuncinsa to sahabi ya je yayo kan icce ya saida to kai kuma fa in dai ana maganar daraja ai a cikin dai wannan al'umma in aka kai kan sahabbai to dole a taka burki shine yace ya haɗibu na bin nahari sukan yi kan itace a cikin yini wani sallo na billaili dare kuma a kwana ana sallah don haka mumini kai kawo na rayuwa kar ya hana ka ka keɓance wani lokaci domin ganawa da ubangijinka shine ma'anar fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargam fa'iza faragta in ka kare ka gama duk wani shagalce-shagalcenka na rayuwa wani kai kawanka fansab to ka yi ƙoƙari ka ɗan wahaltar da kanka ka gajiyar da kanka game da bauta ma ubangijinka shine ce wa ila rabbika fargam zuwa ga ubangijinka ka yi kwaɗai ka samu lokaci ka gana da shi fanfala ƙubihim waɗannan jama'a sai suka tafi da waɗannan mutum saba'in da manzan Allah ya ba su hatta bala gobe ira ma'una sai da suka kai wani wuri da ake kiran shi bi'ir ma'una kada rubihim sai suka yaudare su wa qataluhum suka kashe waɗannan mutum saba'in gaba ɗaya wal iyaz billahi kaga daman yaudara sana'a ce ta wanda ya kafirce ma ubangiji don haka kafiri bashi da amana bashi da alkawari kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun kaga fa takanas suka zo fa suka ce wai sun musulunta suna neman a ba su ƙarin mayaka domin su je su yaƙo mutanensu maza Allah ya ba su wannan mutum saba'in da suka fita suka kai gurin da suke ganin sun amintu waɗannan mutum saba'in suka yaudare su gaba ɗaya suka kashe su labari ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙana ta shaharan manzan Allah ya kwashe tsawon wata guda yana musu alkanut wanda ya duku ala rijlin wa zakwan wa bani lahayan manzon Allah yana mummunar addu'a ga waɗannan kabilu yake ta musu mummunar addu'a sai da ya kwashi tsawon wata guda manzon Allah yana alkanut wannan ita ce ake kiranta alkanut lin nawazil wanda in wani al'amari na musiba gama gari ya samu jama'a ta muminai to wannan an shar'anta yin alkanut kuma za a iya kwashe kusan tsawon wata guda ana yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma ita alkanutun bata keɓanta ba da sallar asuba a wannan salloli lokaci biyar gaba ɗaya za a yi illa kasancewar ta fi karfafa a sallar magariba da sallar asuba an gane ko ta fi karfafa a sallah ta magarba da sallar asuba kamar yadda ya gabata a darasinmu na wannan littafi amma a kowace sallah akan iya yi in ma sallah ce sirriya to in limami zai yi addu'ar sai ya bayyana jama'a su ringa cewa amin sannan kuma ita wannan alkanutul linnawazil mahallin da tafi dacewa idan an dago daga ruku'u a raka'a ta ƙarshe kafin a je sujada tare da halaccin yinta wato kafin ruku sabani ga alkanut ta wuturi ita kafin ruku ta fi dacewa amma ya halatta bayan an dago daga ruku kuma a yi ta kamar yadda dalilai duk sun zo akan haka manzon Allah ya kwashe kusan tsawon wata guda shine yace faqana ta shahara manzon Allah yayi alkanutu tsawon wata guda yad'u ala ra'ilin wa zakawana wa bani lahayan wato yana addu'a yana mummunar addu'a ga su banu ra'il da banu zakwan da banu lahayat to sai dai mu gane ita fa alkanut akan yi ta ga abin da ya zamanto bala'i da musiba wanda yake gama gari ya samu jama'a ba abin da ya same ku ko yan kaɗan ku zo ku ce alkanut zami a sai abu wanda yake ya hada jama'a shine ake ma alkanut kuma shi ma shugaba ya kamata ya sanar da jama'a jama'a su yi alkanut wanda yin wannan shine sunna ba a je a tare a wani gu wani ya zo ya bada wani adadin shi cewa a yi kaza a yi dubu kaza a yi kaza har a zo ana cakuda alkur'anai a cikin sanhu to kaga wannan duka daman haka al'amarin yake duk lokacin da jama'a suka kashe sunna to ba abin da zai maye gurbin farce bidiya face bidiya sannan wani yakan iya cewa to kamar irin waɗannan alloba da take samun jama'a ayi alkanuta alloba ba a mata alkanuta saboda ita rahama ce da jin kai ga muminai yaya za mu yi addu'ar Allah ya ɗauke jin kai shi daga mu gane ko ita ba a yi mata irin wannan alloba da take samuwa ita ba a mata alkanuta rahama ce ga muminai azaba ce ga kafirai to wannan ta'addanci ne suka ma jama'a ta mumine mutum saba'in suka kashe maza Allah ya kwashe tsawon wata guda yana musu alƙanutu qatada ibnu di'ama yake faɗa wa haddathana anas yace anas malamin mu ya ba mu labarin annahum qara'u bihim qur'ana wato sun ringa karanta wata aya ta alqur'ani bihim a sababin waɗannan mutum saba'in da aka kashe aya ce ta musamman Allah ya saukar da ita ana sai ce mun ringa karanta ta muna maimaitawa ko mun harzace ta ayar shine ala balligu anna qaumana ku saurara yace balligu anna qaumana ku isar ma jama'ar mu bi anna qad laqina rabbana lalle mu mun hadu da ubangijin mu faradiya anna wato ya yarda da mu wa ardana kuma ya gamsar da mu game da abin da ya tanada mana haka ayar take anas ya ce mun ringa karanta ta mun harrace ta sun marufi a sannan sai a zalika ba sai aka ɗauke tilawar wannan aya bayan wani lokaci Allah ya shafe ta wanda karmu manta ya gabata da aka shafe ta ayar da ta maye gurbin wala ta hasaban nan lazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to shine ayar ala balligu anna qaumana bi anna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana haka ayar take yace summa rufi abal yace bayan wani lokaci sai aka dauke wato tilawar ayar don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa ba laifi ba ne ba mayaka su nemi cewa a ƙara musu wasu jama'a domin su ƙara samun ƙarfi kenan su nemi madad shine ma'ana a ƙara turo musu wani ramfar wanda zai kama musu kamar yadda su waɗannan suka zo suka ce sun musulunta suka nemi cewa manzan Allah ya daɗe su kuma manzan Allah ya daɗe su da mutum saba'in da haka kuma wannan hadisi yana tabbatar mana idan misali mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya yi iya ƙoƙarin shi akan zahirin al'amari to don an samu saɓani akan haka baya cutar da mutum ya zo ya gaya maka abu ka yi amfani da zahirin abin da ya bayyana ka yarda ka meka wuya ka bashi sannan abin kuma sai ya saba akan haka to wannan ba zai cutar da kai ba kan shi ya cutar kaga anan tunda sun nuna wa manzon Allah sun musulunta maza Allah iya kokarin shi ya yarda da cewa sun musulunta kuma ya ba su mutum saba'in amma mai al'amarin ya kasance shine yaudara babu man galaba la aduwa fa aqama ala arsatihim thalatha قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya yi galaba akan abokan gaba fa aqama ala arsatihim wato ya ci gaba da zama ala arsatihim a balbalin garinsu idan aka ce arsa shine fili wanda yake babu gini babu komai wanda ake barin shi a cikin gari kenan irin wurin shakatawa shine kamar wanda ake kiran shi babban sarari wanda in ka zo da duk gari in ka dauka za ka samu fili wanda yake an bar shi haka ba a gina komai saboda taruwar jama'a kamar yadda a tsari a duk awa unguwa in aka yi ana barin wannan babban fili saboda jama'a duk wani taron ya kama a nan za a yi wanda a yau ka kewaya ka kewaya irin wannan filaye babu su in ma an fidda a takarda to amma a aikace babu su an sayar ma wasu su to shine ake kira arsa an gane ko a hausa ana kiran shi balbali ko kuma ka kiraye shi babban sarari wanda shi balbali a cikin gida misali in an gina gida akan bar wani fili wanda ba a gina komai shine ake kira balbali turci ma gari yana da nashi a balbali shine ake kira kenan arsa ko ka kirare shi babban sarari kenan ana kiran shi kuma dandali yawa dandali to shine yace fa aqama ala arsatihim ya zauna a dandalin su kenan salasan tsawon kwana uku menene hukuncinsa to shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik daga mijin mahaifiyarsa abu dalha Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza zahara ala qaumi wato idan yayi rinjaye akan wasu jama'a ya samu galaba da nasara akan su aqama bil arsati thalatha layali manzon Allah yakan zauna a balbalinsu ko ka ce a dandalin garin mazan Allah sai ya zauna tsawon kwana uku kwana uku mazan Allah yake sannan kuma a buru garin to dangane da wannan kwana uku da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi malamai suka ce hikima a nan domin ababen hawa su huta jama'a su ma gajiyar da suka yi wannan ta yaki su ɗan sarara tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce a wannan wato zama da manzan Allah yake yi tsawon kwana uku don tasirin wannan galaba da aka yi a kan su waɗannan abokan gaba ya bayyana ya fito fili a zartar da hukunce-hukunce da duk abin da ya dace suka ce wannan zama da manzan Allah yake tsawon kwana uku kamar yana faɗa ne cewa duk wanda ya kasance yana da wani ƙarfi daga cikinku to ya dawo a sake gwamzawa zaman da yake tsawon kwana uku kenan hikima a nan galabar da aka yi aga cewa ta fito fili alamunta sun fito fili an yi rinjaye a kansu shi da wasu daga cikin malamai suke cewa wannan zama kwana uku ita kanta kasar garin shine ake masa gara gara ce ta musamman ake masa me yasa saboda ƙasa ce wanda ayyuka na saban Allah suka gudana a kanta kenan ya kamata kuma a rayar da ita da ambatan Allah da ayyuka na da'a da bayyana alamomi waɗanda suke na addini daman shi ai bakunci ai tsawon kwana uku ne ba kowa ɗau nauyin shi tsawon kwana uku to shine suka ce kwana uku da manzon Allah yake yi saboda ayyukan da aka yi na sabo a ita wannan gari wannan ƙasa kenan ayyuka waɗanda suke na da'a su maye gurbi duk wasu alamomi na musulunci su bayyana wanda wannan yana ɗaya daga makamar wasu daga cikin malamai da suka ce wato kwana uku a gari wannan a matsayin ɗan bulaguro kake amma abin da ya wuce kwana uku ke na wannan ka zama kuma mazauni an gane ko in kai kwana uku a gari wannan duka matsayin mai bulaguro da suka ce za ka iya yin ƙasarin sallah amma in dai ka kai hudu to wannan kuma ka zama mazauni ka kama zama tunda iya kwanukan da manzon Allah yake kwana uku yake in yayi kwana uku kuma sannan sai yayi gaba kenan dan haka dai wannan yana karantar da mu in mayaka sun yi garaba akan gari to anan ya kamata su zauna tsawon kwana uku ababen hawa su dan samu hutu su ma jama'a su dan samu sararawa su gajiya ta dan rabu sannan kuma a kama hanyar dawowa ko kuma hikima kenan domin ya kasance kenan alamun galaba cewa sun bayyana a fili shine hikimar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu man qasama al-ghanimata fi ghazwihi wa safari wa qala rafi huwa ibn khadij كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببئير قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام هو ابن منبه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجئرانة حيث قسم غنائم هنين wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin da ya raba ganima ta yaƙi fi gazuwihi a can fagen daga kenan kafin a dawo gida wa safarihi ko kuma lokacin da yake cikin bulaguran kafin a iso gida an tafi yaƙi an gama yaƙi an samu ganima a can inda aka yi yaƙi ana iya raba ganima ko akan hanya ko kuma sai an dawo gida malam ya yi wannan babi domin raddi ga malaman hanafiya na cewa su sun tafi akan cewa kasa ganima ta yaƙi ba ta halatta a garin da aka je aka ci da yaƙi menene hujja suka illanta cewa ai mulki daga mallakar abu ba ta cika wato sai ka yi galaba akan abu ita kwa galaba wato ba ta tabbata sai in an kwaso kaya an zo da su gari na musulunci amma tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa a'a wannan lamari ne wanda za a meka ma shugaba ya yi nazari in ya ga raba ganimar a can fagen daga shi ya fi dacewa a raba in ya ga akan hanya za a raba ba laifi ba ne in ya ga cewa sai an iso gida a raba ba laifi ba ne shi zai yi nazari ya ga menene ya fi dacewa ga jama'a saboda duk lokacin da abu ya fita daga hannun su kafirai ya zo hannun musulmi to shi kenan ya riga ya zama mallaka duk abin da ya fita daga hannun wani ya zo hannunka kenan ya riga ya zama mallakar ka to shine anan malam ya zo da hadisin rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zulhulaifa fa asabna ganaman wa ibla wato muka samu ƙananan dabobi da raƙumma wanda muka samu na ganima an gane ku suka yaƙi kafirai aka samu ƙananan dabobi garke-garke da raƙumma fa'adala ashiratan min alganami bi ba'ir manzo Allah ya ringa daidaita wato karamar dabba goma a matsayin raƙumi guda a nan manzo Allah ya raba ganimar kaga zulhulaifa ko ba madina bace ba wajen madina ce a da tsakanin zulhulaifa da madina kilo goma sha biyu ne to don haka a nan manzo Allah ya raba ganimar misali in aka baka raƙumi to in babu raƙumin da za a ba wannan shi sai a kirgo tunkiya goma ko akuya goma a bashi ita ce madadin raƙumin sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin katada yake cewa lalle anas dan malik ya bani labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra daga nan ji'rana haisu kasama gana'ima hunay wanda a nan jirana manzon Allah ya yada zango ya raba dukkan ganimar da aka samu a yakin hunay kaga akan hanya ne an gama yakin hunay kafin a dawo gida ana kan hanyar dawowa gida madina manzon Allah ya yada zango a wani dawa da ake kiran shi jirana dukkan abin da aka samu na ganima a nan manzon Allah ya raba wanda kuma a duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaba ɗaya a rayuwarsa babu yaƙin da aka samu ganima mai tarin yawa sama da yaƙin Hunayn gaba ɗaya manzon Allah ya rabe wannan ganima daidai da yar akuya ɗaya tak manzon Allah bai dawo gida da ita ba to kaga wannan a ina manzon Allah ya raba ganimar akan hanya kafin a iso wannan gida Madina dan haka kenan a raba ganima a can fagen daga ko a kan hanya ko a dawo gida wannan kawai ya koma zuwa ra'ayin shugaba ya gani ne ne ya fi dacewa nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك